الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثة شاشدة قوة شعبان wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzon tsira ko mu ce ƙaurar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ɗai miladiya Allah subhanahu wata'ala mahalicci na mahalicinka mahalicinki mahalicin kowa da komi fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mashi taken muku yi ibada wanda wannan ibada ita ce asalin halittar mutum da aljin Allah na cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudimun inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil mati wani guri Allah ya ce qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwal muslimin malaman tauhid suna cewa al ibadatu ismun jami'un ilma yuhibbuhu Allahu min al aqwali wal af'al az-zahira wal baɗina abin da ake ce ma ibada wani suna ne wanda ya tare da dukkan abin da Allah yake so wayar da kuma yarda da shi na daga faɗa ne ko aiki faɗan nan ta zahiri ce ko ta ɓoye ce aikin nan na zahiri ne ko na ɓoye ne fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddar ibadunmu da muka yi a baya ya ƙaddara ya karɓe su kuma wanda yake son su ne kuma ya da su waɗanda za mu yi a nan gaba, Allah ya ƙaddara wanda ya karɓe su ne kuma ya da su yana son su. Kurakuranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mana. ‘Yan uwa musulmi, muna nan a cikin wannan littafi namu, ɗaya daga cikin littafin magabata Allah ya musu rahama, mai sunan Al-Muqaddamatul Iziyya li jama'atil Azhariya ta Abil Hassan, Ali Malik Ashazin rahimahullah, fi mazhab Imam Malik bin Anis radiyallahu anhu, a cikin mazhaba ko fahimta ko karantaswa ko ba da ilimi wanda ya shahi addini akan fahimta Imam Malik ɗan Alis. Fatanmu abin da suka yi daidai Allah kai ne Allah ka lauka musu lada kurakuransu Allah subhanahu wata'ala ka kankare musu daman suna faɗa da cewa abin da ka ji su waɗanda magabata sun faɗa yare da littafin Allah alkur'ani mai girma yare da suna ingantatta suka ce ka riko da shi ka yi riko da shi ka yi aiki da shi abin da dukkan sun faɗa wanda ya ci karo da littafin Allah alkur'ani ya sa ama suna ingantatta suka ce ka bar shi ka yi riko da abin da ya tabbata cikin littafin Allah alkur'ani mai girma da sunna ingantatta wannan darasi na muka mushtaki mu koyi ibada yan uwa a cikin wannan littafi namu na fiƙo na sanin addini na fahimta ta addini mai sunan al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hassan ali maliki ashazir rahimahullah yan uwa musulmi a sati da ya gabata muna cikin fasali na sunan mu'akkada min salawat salloli waɗanda suke masu ƙarfi da ciki daga cikin sallolinmu salloli na sunna waɗanda suke masu ƙarfi ko kuma sunna mai ƙarfi na daga cikin sallolinmu da muke aiwatarwa bayan waɗancan salloli namu na farilla na wajibi asuba a zaula asar magariba isha to akwai sunnoni waɗanda suke na sunna masu ƙarfi a cikin wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ala mazhab imam malik bin anis malam ya kawo mana sunnoni masu ƙarfi guda hudu ya zakkara mana daga cikin sallolinmu na yau da kullum sunna mai ƙarfi daga ciki ya zano mana guda hudu ya zakkara mana guda hudu a sati da ya gabata ko a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani a cikin wannan fasali na mala a cikin littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abul hasan ali maliki ashzari mahullah mun yi bayani akan wutiri wanda ake yin shi bayan sallar isha bayan sallar isha in ka yi na filfilinka ko wato na filfilinka na bayan sallar isha to akwai sunna mai ƙarfi wanda mala ya ce wahiya mu'akkadatun ko alwitru aukadwa wutiri shi yake da ƙarfin sunna daga cikin sallolin manna filfilin namu wato wutiri yana da ƙarfi a kan sunnarsa shi kuma raka'a ɗaya ne ana yin shi kuma bayan sallar isha kina bayan ka sallar isha ka ƙare kana filinka kana filinka na yau da kullum sai kai wutiri to daga cikin sunnoni guda hudu da malam ya zana maka masu ƙarfi a cikin sallolinmu a darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan wutiri muka yi na biyu salatul ide ne sallar idi guda biyu sallar idin layya da kuma sallar idin azumi haka muka yi bayani shi mala ya ce wahiya sunnatul mu'akkada salatul idain mala ya ce wahiya sunnatul mu'akkada sallar idi guda biyu sunna ce mai ƙarfi kidan kaga anan musulmi ko musulma suna da salloli da ake fita aje a yi idi guda biyu sallar idin layya da sallar idin azumi kaga babu ta uku ko anan to mu na fiƙo ka gani ne salatul idain malai ke cewa sallar idi guda biyu wanda ake fita aje a yi sallar a sallaci sallar ta idi guda biyu to su birak ne sallar idin azumi da sallar idin layya kuma mun yi bayani akan irin farala da alkhairi wa'inda suka shahi waɗannan wato salloli na musallar idinmu, da in za ka, ka rinka yin takabir kabbara haka isa masallaci. In an je wurin da ake sallar idi ba a yin nafila. Sai dai waɗansu suna ganin idan masallaci ne a ganin ci gaban gari ake waɗansu suna gani tun da masallaci ne akwai sunna ta tahiyyatul masjid suna ce a'a ai da kauto daga gida sallar idi zaka anan ba zaka shi ma magana ce ta wato sabanin malamai akai Allahu a'ala wa alam kuma daga cikin farla bugo da ƙari wa'inda suka shahi wannan sallar idi namu muhimmin ma sallar idin mu na layya a ranar sallar idi kafin a ta yi idi ‘yan uwa musulmi na layya ana so ka kame bakinka daga cin wani abu kame baki ake cewa sai an je an yi sallar idi an dawo in Allah ya ƙaddara kana da abin yankawa ka ciri wani abu daga cikin abin da ka yanka a ɗan gasa maka ka yi buɗe baki da shi daga nan ka ci gaba da cin abincinka suna ce mustahabiya an so kuma a ranar sallar idin layya azzahar da kun ƙare sallar azzahar ta ranar sallar idin layya ana so ka rinka waɗannan kabbarori da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a salolinka na farilla tun daga sallar azzawar ta ranar sallar idi layya ka fara wani kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har ya zuwa asuba ta rana ta hudu a ranar a kwanaki na sallar idin layya kaga dukan wannan farala ce da alkhairi domin tabbatar da mu akan sunna da malaman nan suke to kaga yan uwa musulmi a sati da ya gabata dai in ka nemi audio ki zaka ji bayanin mun yi bayani akan sunna ta wuturi suna ce mai ƙari da kuma bayanai da suka biyo baya akan sallar idi biyu yau ba da bismillahir rahmanir rahim muna neman jagorancin Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu da littafin Allah alqur'ani mai girma da sunna inganta mu sallallahu alaihi wasallama kurakuran mu Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana tuntuban harshe Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon guje mata ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon eh kuna mana gaskiya gaskiya ci ka mu ikon aiki da ita kuna mana ƙarya ƙarya ci ka mu ikon guje mata Allah Allah ka tabbatar da mu akan suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba da bismillahir rahmanir rahim sai mala yace as-salisu sunna ta uku daga cikin sunnoni masu ƙarfi wanda ake so mutum musulmi ya rinka aiwatar da irin waɗannan sallolin a cikin waɗansu lokuta waɗanda suka danganta da aiwatar da su, Mala ce, Salatu kusufi shamsi, akwai sallar kishfewar rana, rana ta kama wata, sallar kishfewar rana, wahiya sunnatun, Malam ya ce, ita sallar nan ta kishfewar rana sunna ce. fi haƙƙi kulli mukallafin a cikin haƙƙin dukkan wanda yake baligi wanda aka ɗora mashi shari'a wanda shari'a ta hau kansa imma ya balaga ne a shekara sha hudu ko sha biyar ko sha shidda har ya zuwa iya lokacin da Allah ya ƙaddara masa to wannan ya je ya aiwatar da sallah ta kishfewar rana sunna ce a cikin haƙƙinsa. Zakaran namiji ne, au unsa ko mace, kaga nan ma mata ba a bar su a baya ba duk yana daga cikin salloli na sunna wanda su ma matan suke yi to malam ce zakaran namiji ne ko mace to sunna ce ta ya sallaci sallar kishfewar rana a cikin haƙƙinsa ko a cikin haƙƙinta malam ce wa yustahabbu iqa'uha an so a afkar da ita ko a aiwatar da ita ko a aikata ta fil masjid a cikin masallaci wal jam'u laha kuma a yi jam'inta. Waƙatuwa lokacinta min hillin nafilati, min hillin nafilati a lokacin da ake sallan nafila, lizzawali har ya zuwa gushewa. To, ka gani, kenan ita sallar kishewar rana yin jam'inta ake, kuma ana yin ta a lokutan da suka halitta a yi sallar nafila, na uwa musulmi. Idan muka koma cikin waɗansu littattafan, Malam ya ce, Iza hasafa laƙamaru idan daga cikin sallar kushuf wata sai ya kishfe, wa kushifati shamsu, ko kuma rana ta kishfe aka yi ba duhu, istuhibba an so suna mustahabiya an yunada a yi kira na assalatu jami'a, a rinka cewa assalatu jami'a. as-salatu jami'a haka ladan zai rinka wadi wanda suna ce mustahabi a cikin masallatan inda kaji as-salatu jami'a to in ma kishfewar rana ce ko kishfewar wata wa an abdullahi bin amri ko kace amru ko kace amri qala yace abdullahi dan amri sananne da cikin zaratan sahabbai matasa lama kusifati shamsu yayin da rana ta kishfe ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam absa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana absa zamanin manzon Allah tsira da amincin tabbata a gare shi nudiya sai aka yi kira aka rinka cewa inna salata jami'a inna salata jami'a inna salata jami'a wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. To yaya ake siffar? Ake siffanta mana siffar yadda ake yinta. Fa'izaj tama'an nasu fil masjid, idan mutane suka haɗu an yi wancan kira a dalilin kishfiyar wata ko kishfiyar rana, suka haɗu fil masjid a cikin masallaci. salla bihim al-imamu raka'ataini liman sai ya jagorance su ya musu limancin raka'o'i guda biyu ala nawi ma ja'a fi hazal hadis absa abin da yazo a cikin wannan hadisin an aisha ta qalat daga aisha tace kasafati shamsu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama rana ta kishfe a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kharaja ila al-masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta zuwa ga masallaci fa saffan nasu wara'ahu mutane suka yi sahu a bayansa wa kabbara ya kabbara fa qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama qira'atan dawila bayan fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi karatu karatu mai tsawo kaji yayi karatu karatu mai tsawo an ji matsi sallallahu alaihi wasallam sun makabbara sannan yayi kabbara faraka a ruku'an yayi ruku'i ruku'i dawilan mai tsawo sun maƙala sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamida faqama walam yasjud ya tsaya bai sujira ba, wa ƙira'a ƙira'atan ɗawila ya yi karatu karatu mai tsawo, shi adina minal ƙira'atil ula kusa da wannan ƙira'a ta farko da yi, sun makabbara, sannan sake yin kabbara, waraka a ruku an ɗawila, kuma ya yi ruku'i ruku'i mai tsawo shi ma. Wahu adina mina ruku'il awwal wanda yana kusa, tsawonsa yana kusa daga ruku'i na farko, sun maƙala. sannan kuma ya sake cewa sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sun masajida sannan kuma akai sujida kaga in ka lura ruku'i biyu akai sanai ta zuwa ga sujida sun maƙala fi raka'atil akhira sannan kuma a cikin raka'a ta ƙarshe misala dalika irin yadda ya aikata a cikin raka'a ta farko fasta kamala arba'a raka'atin hakanan aka yi wato raka'a hudu fi arba'ati sajadacin a cikin sujada guda hudu da ruku'i hudu wan jalati shamsu kuma rana ta yayi kabla an yan sarifa tun kafin a juya a bar gurin a tihi rana ta yayi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya musu galgadi yace wai sunnul imamu idza sallama min min salati an so ga liman idan ya kare wannan sallar ta kishfewar wata ko kishfewar rana an ya haɗuban nasu ya tashi galgadi mutane musu hudu ba fa izuhum ya musu wa'azi wa yazkuruhum ya tunatar da su ya musu wa'azi wa yahussahum kuma ya motsar da su alal amal salih mutane su gaugawa su rinka aiwatar da aiki nagari wa an aishata anna rasul sallallahu alaihi wasallam salla yawmal khasafati shams aisha dai ummul mu'minin ummi abdullah Allah ya kara yarda da ita kaji manya manyan wato mata sahabbai Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ƙara yarda ta ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ta kishfewar rana summa zakar sifatu sala a can kuma zakarat bayan ta wato ambata mana a baya siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiwatar da sallar kishfewar ranai qalat ta ce ثم سلم دي سلم وقد تجلت الشمس حقيقة كما رانا تاياي فخطب الناس يما متاني هدبة فقال a cikin huɗubar da ya ma mutane fi kusubi shams a cikin kishfewar rana domin an ce an so limami in an yi sallar kishfewar rana ko kishfewar wata in ya ƙare ma mutane hudu ba ya galgade su, wal kamara da wato kishwiyar wata, kishwiyar ta rana ce ko ta wata, to duk an dai ka yi ma mutane wato hudu ba galgadi. Daga ciki abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, innahuma ayatani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu ba daga ilimin mutane ce waɗannan da kuke gani ayoyi ne guda biyu na kishwiyar rana ko kishwiyar wata. min ayatin la daga cikin ayoyin Allah, daga cikin ƙudura da cikin mulkin Allah. La ya khasifani limoti ahadin, rana ko wata ba sa kishfewa don mutuwar wani ɗaya. Kasan a kuma cewa in ka gaka wani babban mutum ne ya mutu, wani waliyi ne, wani salihi ne, wani kaza ne, wani mai girma ne, wani mai daraja ne, a'a. in ji manzan rama alaihissalatu wasalam ya ce la ya khasifani limoti ahadin ba sa kishfewa don mutuwar wani ɗaya wala li hayatihi kuma ka sa kuma cewa in ka ga rana ta kishfe ko wata ya kishfe dalilin haifuwar wani ne rayuwar wani ce to shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani yace wala li hayati wala dan rayuwar wani a'a wannan ayoyi daga cikin ayoyin Allah, don mu wa'aztu, muhimmatu, mu tashi, mu ƙoƙarin gyaran tsakaninmu da aiwatar da ayyuka na gari. fa iza ra'aytumuhuma yayin da mutane suka ga waɗannan kishfewar rana ko kishfewar wata fa fuza'u ila salatu maza ayi gaugawa ya zuwa ga sallah wannan hadisi muttafaqun alai wannan shine a ɗan taƙaice takaicewa idan muka kuma cikin waɗansu littafai na waɗansu magabata idan muka dawo anan cikin wato littafinmu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya ta abil hasan ali malik ajrimahullah malam yake cewa wasifatuha siffar yadda ake yin ita wannan sallah ta kusufi shamsi ta kishfewar rana da malam ya ce maka sunna ce a cikin haƙƙin baligi ko baliga mace ce ko namiji wanda an so a yi sallar a cikin masallace kun a yi jami'inta liman ya shiga gaba yawan mutane limanci sai dai a yi ruku'i biyu sujada biyu kuma a yi dogon karatu lokacin da ake yin ta kuma lokacin nafila to bayan da ake yin ta a nan cikin al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan ali malik azrimahullah wa sifatuha injimala sufayin da ake yin ta raka'ata ne raka'a biyu ce fi kulli raka'atin ruku'ani kaji ko a cikin kowace raka'a ɗaya akwai ruku'i guda biyu can mun kama maka hadisi ingantacce daga umar mumin umar abdullahi aisha ruku'an ruku'i biyu ake in an yi ruku'i na farko an yi dogon karatu a tsaye an yi ruku'i an yi dogon ruku'i an jima aka ɗauko aka je sami Allahu liman hamidahu kuma sai a yi karatu karatu mai tsawo bigeri aza ne kuma in an zo za a yi ta ba a yin kiran sallah assalatu jami'a kawai ake cewa assalatu jami'a assalatu jami'a hallo wala iqamati ba a tada mata iqama kamar can ne tambayar dan uwar ta ce shin sallar idi ana tada iqama to ka gani waɗannan salloli namu na sunna sallar idi biyu ce sallar kishfewar rana ce sallar kishfewar wata ce to dukkansu waɗannan ba a tada musu iƙama asuba a zaur la'asar magarba isha su ne ake tada ma iƙama da kuma sallar juma'a ita ma kin dibi sallar juma'a yar uwa za ki gano ai azawar ce ake sallata aka maida ta sallar juma'a raka'a biyu da hudu ba da farko hudu ba guda biyu a tashi a yi raka'a biyu to ita wannan in za a yi sallar juma'a ita ma sai an tada iqama haka nan azzaur sai an tada iqama la'asar magariba isha asuba duk sai an tada musu iqama ɗauwa to amma irin waɗannan salloli namu na sunna to ba a tada musu iqama bigeri azanin in ji malam ba tare da an musu kiran sallah ba wala iqamati kuma tare an ta da iqama ba wa yaqra'u fil qiyamil ula in ji malam a cikin tsayuwa a cikin tsayuwa ta farko min rak'atil ula na daga raka'a ta farko ba'da al-fatihati bayan ka karanta fatiha albaƙara suratul baƙara duk tsawonta ɗan uwa sai ka yi ƙoƙarin karanta suratul baƙara ga baki ɗayanta kashi an so wa fil qiyami sani tunda ai kaga daman sallar ruku'i bi gare ta ko hmm? to a raka'a ta farko in kai fatiha ka karanta bakara kai ruku'i in ka ɗauko daga ruku'i ka ce rabbana wa lakal hamdu sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu ko to a cikin raka'a ta biyu min ha ba'ad al-fatiha ce ita ma bayan ka karanta fatiha ali imrana sai karanta suratu ali imrana duk tsawon ta dan uwa kaji cikin raka'a ta farko in an ɗauka in an yi raka'a ta farko bayan fatiha bakara in an yi ruku'i an yi dogon ruku'i an ɗago daga ruku'i a karanta fatiha a karanta ali imrana wa fil qiyamil awwal min raka'ati saniyati a cikin tsayuwa ta warko na daga raka'a ta biyu ba'da al-fatihati ita ma in ji malam bayan ka karanta fatiha bayan ka karanta fatiha an nisa sai karanta suratun nisa duk tsawonta a cikin raka'a ta farko ko na daga raka'a ta biyu wa fil qiyami sami sani kai a cikin kuma tsayuwa ta biyu a raka'a ka ta biyu na bazan ka gane ba'adal fatihati bayan ka karanta fatiha domin kullum muna ji da daman sallar wato ruku'i bi gare ta ba'adal fatihati wa fil qiyami sani a cikin tsayuwa ta biyu ba'adal fatihati bayan fatiha al-ma'ida sai ka karanta suratul ma'ida kaga in ka ajiye hankalinka ka nutsu ɗan uwa musulmi idan kana bin mu anan sai kaga surorin guda hudu ne da mala ya kawo anan wanda aka so a cikin sallah ta kishfewar rana ko wata ka karanta domin raka'a biyu ce ake ka karanta bakara a raka'a ta warko in kai ruku'i ka ɗago daga ruku'i bayan fatiya ka karanta ali imrana ka ka samu sura biyu kenan dan uwa a cikin ka ta warko a raka'a ka ta biyu bayan ka yi fatiya sai an nisa ka samu sura nawa kenan sura uku bakara ali imrana nisa'i a cikin tsayuwarka ta biyu ɗan uwa bayan ka karanta fatiha alma'ida sai ka karanta suratul ma'ida ka ji su wa salatu kusubil kamar kuma in jima ita sallar kishfewar wata sunnatu malaji suna ce wa sifatuha sifatu ga sa'irin nawafil tana tafka sauran nafiloli raka'atani raka'a biyu ce bi ruku'in wa da ruku'i daya wa qiyamin wahidin da tsayuwa guda daya kaji wal qira'atu fihi ma jaharan karatun su kuma ana yin su a bayyane ne ake yi kaji jihar a bayyana yake wala yujma'u laha amma ba a jami'inta kaji anan malaika ba a jami'inta ita sallah ta kishfewar wata sufar yadda ake yin ta kawan sauran nafiloli ne raka'a biyu ce ake yi ruku'i ɗaya ake yi tsayuwa ɗaya ake yi karatunta ana bayyanawa wala yujma'u laha ba a jami'inta to kaji anan yadda mala ya kawo maka sallal wato kishfewar wato salati kusufi shamsi sallar kishfewar rana yadda mala ya kawo maka ita anan sai kuma sallan mu ta gaba in ji malam salatul istisqa sallar shayar da hori an yi hori kun yi shibka ruwa bai samu ba imma gurin hutowarta imma bayan ta huto imma ta hau kara ko ku a'a ruwan da za ku sha ne yayi karanci to an samu a wuta bayan gari a yi sallar istisqai sallar shayar da hori ake ce mata ba hori ba hori domin yara da yawa an kana fasa su ce hori sallar shayar da hori suke cewa kai mai koya sai ka lura sallar shayar da hori hori ake cewa an yi rishin ruwa imma ruwan nan na abinci ne na shibkakku ne imma ruwan nan na dabbobi ne ake bukata imma ku mutane ne da karancin ruwa to ana huta bayan gari a yi sallah ta shayar da hori wata kunu in ji malam a cikin littafi na al-muqaddamatul iziyya tana kasancewa isal shadawar li ajali islahi zar'i saboda gyaran shibka kaji ko an yi shibka bata hutu ba ko ta huto tana buƙatar ruwa ko hatsin na ko dawar ta ko masarar taku ta haukara kuma ruwa ya tsaya aga za ta bushe ta lalace to maza maza shugabanni da liman a wuta bayan gari a je a aiwatar da sallah ta shayar da wuri auli shurbin ko kuma ruwa ne kuke bukata auli shurbin haiwani au adami ko kuma ruwa ne kuke bukata na sha na dabbobi ne ko na dan adam ne au gairihi ko waninsa ita ma siffata injin malam a nan gurin wasifatuwa ka sa'irin nawafili, ita kuma siffarta tana tamkar sauran nafiloli ne, raka'ata ne raka'a biyu ce, ya ji harufi hima bil ƙira'ati ana bayyana karatunsu, ita sallar shayar da wuri. Kaji, yadda bayanin ta yi. Sallar shayar da wuri, kaji ita yanda bayaninta yake in an yi rishin wato shibka aga za ta bushe ko aka ga ana buƙatar ruwan sha ko dabbobi inda suke zuwa suna shan ruwa aka ga ruwan ya ƙahe babu to duk sai a wuta bayan gari domin aiwatar da ita wannan wato sallah ta istisqa ta sallar wato shayar da huri to kaji a takaicin takaicewa wannan shine bayanin da malam ya kawo idan muka koma wani littafin daga cikin littafin magabata idan kada almadaru idan ruwa ya yanke wai da batil biladu gari ya yi hori babu ruwa an yi shibka shibka tana buƙatar ruwa kuma ruwan bai samu ba wa ash da batil biladu shine gari ya ware istihibbal khuruj ila musalla to an so mutane su huta hilin idi in an ce al musalla shine hilin idi listisiqa'i domin aji a aiwatar da sallar shayar da wuri fa salli bihim al imam raka'atayn liman yayi sallah raka'a bi da su ita ma il uwa ba ba ta da iqamawa wa yuksaru min ad-du'a'i kuma a yawaita addu'a wal istighfari da tuba zuwa ga Allah a yawaita astaghfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh ko astaghfirullah astaghfirullah a yawaita tuba masu sata su tuba masu ƙarya masu anamimanci masu yaudara masu aiwatar da zina masu luwari da maɗugu dukkan wani saɓan Allah, a yi ƙoƙarin tuba kuma a yi asifari. Bayan tuba kuma a yi asifari a yawaita asifari bayan an yi wancan sallar ba huta kaɗai ake ba a je asifarin a dawo a'a a yi sallar wato sallar shayar da horon kuma maza kowa a sanar kowa ya tuba daga dukkan wani laifi da yake yi wa Allah idan da tsakaninka da ɗan adam ne ka nema ya yahe maka idan dukiyarsa ce ka mayar mashi da kayan shi ko kuma ya maka lamani da kaɗan kaɗan ka biya shi ka tabbatar da sharaɗan tuba guda hudu na farko nadama niyya barin saɓan Allah na hudu idan akwai haƙƙin wani a tare da kai mutuncinsa walaƙancinsa kai ka ƙirƙira mishi abin da bai yi ba bai ji bai gani ba domin ka wulaƙanta shi a cikin al'umma ka ci mutuncinsa to sai ka nema ya yahi maka in ku dukiya ce ko kayansa ka taɓa to ka mayar masa da kayansa ɗan uwa musulmi ka mishi da kayan shi eh ko kuma ka lallaɓe sa ya yahe maka ko ka lallaɓe sa ya maka lamuni da kaɗan-kaɗan a yi lissayin kuɗin kaɗan-kaɗan kana bashi har ka biya sa to malam ya ce ana fa yusalli bihim al-imam raka'atayn ita sallar shahadar raka'a biyu ce liman zai yi sallah da su raka'atayn raka'a biyu wa yaksuru min ad-du'a kuma a yawaita addu'a wal istighfari da kuma yin istighfari wa yahwilu rida'a kuma an samu mayahin da aka yahwa ko alkebbar da aka yahwa liman ya tayi da ita ko jama'a idan gari ce ko riga an samu a ɗan juya ta a mai da gaba baya ko a maido baya gaba shi yasa waɗansu suke neman wani mayahi su ɗora tsaye da shi in an je in ka ɗora shi a hannun damanka ka ɗora sharan guda to in an wannan a cankin sai a mai da na dama a maido shago alyaminu ala shimal na dama da ka ɗora mayahin naka ka yafa shaka to sai ka canza shi in kuma hannun riga ne sai ka juya hannunka na riga na dama ya kuma ɓangaren hagu shi ne wayo hawilu rida a hu shi ne juya mayahinsa fa ya ji alyaminu ala shimal ya sanya hannun shi na dama ya koma hannun hagu wa an ubada bin tamim an ammihi abdullah bin zaid qal kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla annabi tsira da amincin arzibata a gare shi ya wuta zuwa wato hilin idi almusalla shine hilin idi yastasqi domin yin aiwatar da sallar shayar da hori yastasqi domin yin sallar shayar da hori wasta qabala alqiblati yuskanci alqibla fa salla raka'ataini yi sallah raka'a biyu da ƙare wa ƙabala rida'ahu sai juya bargonsa, ya medo ɓangaren dama ya koma hagu, mayahin da yawa. To kaga wannan sunna ce wanda aksar mu idan mun je sallar shayar da hori mukan yi sakaki da ita. Mukan yi sakaki da wannan sunna. ta juya mayahinmu ko juya rigamu ‘yan uwa musulmi. Kinan yana da kyawo ‘yan uwa mu kula. To idan muka koma a cikin wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya muka ce salatul istisqa'i sala shayar da wari wa takuru li ajali islahi zar'i ana yin ta ne dan gyaran shibka shibka tana bukata tana buƙatar ruwa to aje a yi ta. Au lishurbin ko kuma a'a ku lishurbin haiwani au adami ku mutane kuna buƙatar ruwan sha na sama ko na ƙasa. Eh, ruwan sama ne ko na ƙasa kuke buƙata. Ana wuyan ruwa a garinku. Ko dabbobinku suna buƙatar su ma ruwan da suke sha ko ƙoramar ta janye ko tekun ya janye ko idan ruwan ya janye ko ko ruwan sama ne duk da shirbil haiwani au adami domin shan na dabba ne ruwan ko kuma na ɗan adam ne duk an samu a zai a yi sallar istisqa yi sallar shayar da hori au gairihi ko wannan wasifatuwa sufayin da ake yinta ka sa irin nawafil kamar nawafil mu ne na yau da kullum wacce yin kalo da sallar istis eh kusub da kishfewar rana ai ka ga ruku'i bi gare ta eh ruku'i bi gare ta haka nan sujada biyu kuma kaga karatunsu da ake dogon karatu ne ake can dogayen karatu ne ake kaga kuma raka'atai ne raka'a birak ce ake to amma ita wannan sallar shayar da wuri kaga kamar sauran nafilfili ne da ake yi haka nan sallar kishfiyar wata ita ma kamar sauran nafilfili ne a yin nan inda malam ya kawo maka domin ce ka sa irin nawafili tana tamkar sauran nafiloli raka'ata ne raka'a biyu ce yujharu fihi ma bil qira'ati ana bayyana karatun su a ji karatun su da kyau haka malam ya kawo maka a gulguje ganin lokaci ya tafi malam yake ce mana a cikin wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya لجماعة الأزهرية تأبي الحسن علي المالك أشهد رحمه الله مالك كان فصل وانا فصل ركعة الفجر إذا ركعتي الفجر واندا idan wato alfijir dai alfijir kashi biyu ne akwai asadik akwai alkazib wanda yake hudowa daga gabas akwai na farko wanda zai ku ci ku sha wanda shi sharar ne yake fitowa daga gabas ya yamma akwai kuma wanda yake cikin sasannin sama kamar gari ya yi fes kamar gari ya waye to a wannan lokacin kahin ku yi sallah asuba za ku yi raka a telefajin raka a biyu to shi ne malaki yake so yi maka fasali anan na musamman akan shi ana raka a telefajiri ya ce raka a telefajin raka a ragibatun tana ɗaya daga cikin na filfili waɗanda suke ake kwaɗan lada kuma taftakiru tana tambaya ne ila niyyatin ya zuwa niyyar ta hassuha wadda aka keɓance ta da ita niyya ta musamman take bukata. Waƙatuwa lokacin da ake yin ita raka a talfajar nan ko raka a talfajar nan ba da ɗulu ilfajar bayan alfajir ya keto don ka tashi a sha biyun dare ko ƙare ɗaya na dare ko ƙare biyu kai daga a'a sai gab kusa da lokacin kusa da aiwatar da sallar asuba ba a yin ta sai alfajir ya keto kazan ita kuma sallar asuba ba a yin ta sai alfajir ya keto ita ma raka ta alfajari ba za ka yi ta ba domin shi aka yi raka a talfajari ko raka a tayi alfajari raka'o'i guda biyu na alfajir sun keto to lokacin da ake yin ta ba ba da ɗulu ilfajari bayan alfajir ya keto in ji mala ake yin ta wa man da kalla masjida duk wanda ya shiga masallaci waje da imama sai ya samu liman yusalli suba yana sallah asuba taraka huma kaji ko to sai ya bar wannan raka'atayyi alfajir zauwarka masallaci yake da wuya, sai ka isko liman, an ware sallar asuba, an tada sallar asuba, to taraka huma, rakatar fajar barinsa ake anan uwa ba a yinsu, daga koma share ɗa, Allah kawar Allah kawar, Assalamu alaikum ka zo ka bi liman a'a. kaga anan ma a fiƙi ta malikiya a cikin wannan littafi namu na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali maliki asaziliki taraka ma sai ka bar rak'atai al-fajr ga tunda ka isko liman ya ta ya ta da sallah wada khala ma'ahu ka shiga sallah tare da liman fa in uqimat alaihi salat in ku an ta da sallah wa huwa kharijil masjid kai kana wajen masallaci fa innahu yarka'uhuma to ka samu ka yi su walam malam ya faf fawatal waqti akul baka yi tsoron lokaci fawata raka'atin zaka rasa raka'a ɗaya ba ka samu ka yi su amma in kana ganin ba za ka rasa raka'a ɗaya ba fa in khafa zalika in ku kaji tsoron za ka rasa raka'a da halama imam kaga sai ka shiga sallar tare da liman kaga shi ma anan malam ya tafi maka akan sunna karara idan ka zo masallacin kaga kana can waje masallaci baka shigo ba kai kana can waje kaga kayi sallar a sauƙaƙe tarka a fajiri malam ce sai ka aiwatar in ka ga za ka rasa raka'a ɗaya daga ciki kai asararta to sai ka bar raka'a ta fajirin amma ka cin cin warko ya gaya maka in ka shigo masallaci ka shigo liman yana sallah to an ƙare taraka kuma barin ta kake raka'a ta fajiri ka shiga tare da liman amma kana can gidanka kaga ko raka'a ɗaya ba ka rasa ba sai ka yi raka'a ta fajirin ka a gidanka kana zauwa sai ka bi liman to shi ma ce wo khalil mas kai kana can wajen masallaci fa ina yarka uhuma ka samu ka sallaci waɗannan raku'o'in shine ya amaci da raku'i anan wannan raku'o'i na raka'ati al-fajr malam ya khaf akul baka yi tsoron fawata raka'ati ba wucewar raka'a fa ina khafa zalika in ka tsoron raka'a za ta wuce ka tare da liman zaka yi asarar raka'a daya da khala ma al-imam to sai ka bar wannan raka'ati al-fajr ka je ka shiga sallah tare da liman wa yustahabbu an so a cikin karatun raka'atayyal fajari khairu min ad-dunya wa ma fiha tahi duk alkhairin da ke cikin duniya tahi duniya da alkhairin da ke cikin ta to an so an ya qira'a mutum ya karanta fihi ma a cikin raku'o'in guda biyu bi ummil qur'ani faqat ka samu ma da suratul fatiha kada kai su suratul fatiha kaɗai ka samu ka yi su in ka ƙara sura kamar ƙulya da ƙulhuwar lahu wannan babu laifi babu laifi ko wata sura da ka iya faƙara umma ta yi sarar minar ƙura'an ku karanta abin da ya sauka gare ka daga alƙura'ani ka karanta babu laifi to amma babu laifi wa yustahabu an so an ya ƙara'a mutum ya karanta fihi ma a cikin rako'o'i guda biyu na rakatayyar fajari bi ummil qur'an ya karanta fatiha faqat kawai Allahu ala wa alam abinda aka ji mai kuskure wannan daga shedan ne muna fatan Allah kan kare kurakuran mu ya tabbatar da mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam dan karamin almajirin ku ne dan ilimin namu dan karami ne muna fatan Allah subhanahu wataala abinda mu gane wani addini Allah gane da mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah da suna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam kurakuran mu Allah kan kare mana Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan fadagar ta muna yin ta dan Allah yi da ba dan Allah ba ya Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah ka sanya mana ikhlasi ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ci ba mu ikon aiki da ita ya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ci ba mu ikon gushe mata ya Allah subhanahu wata'ala ka zama da ƙasar mu da garin mu lafiya Allah ka zama da ƙasar mu da garin mu lafiya dukkan wata fitina wadda mun san ta kuma san ta bai Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah subhanahu wataala iyayen mu da kakanninmu da iyayen kakanninmu Allah ka yi musu rahama malaman mu da malaman malaman mu Allah ka yi musu rahama Allah subhanahu wataala ka biya bukatun mu na alkhairi yan kasuwan mu da yan kwadugon mu da ma'aikatan mu da masu karanta da wa'azzuka Allah ka sanya albarka a cikin dukkan rayuwar mu da faɗakarwar mu Allah subhanahu wataala ka ba mu ilimi mai amfani ilimin da ba shi da ba amfani ya Allah ka tsare mu ya Allah subhanahu wataala makarantun mu na addinin musulunci Allah ka tsare su Allah subhanahu wataala ka ɗaukaka su Allah ka biya bukatun mu na alkhairi subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali mukammin majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa ala al-innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin